إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نور وجه يومنا ثلاثين وجه نصفه jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Minhajul Muslim, wannan shi ne karatunmu na Shirin da shidda domin a cikin alfasulul hadi ashar ko wanda yake bayanin wato imani da azaban kabari da kuma daɗin kabari duka bin mana rayuwa a cikin kabari karatun da ya gabata mun yi magana dangane da dalilai waɗanda aka ɗauko a cikin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke bayanin cewa kabari akwai nema kuma akwai azaba ciki da wa insha Allah ta'ala za mu tashi akan al'adillatul aqliya dalilai na hankali waɗanda suke nuna akwai azaban kabari kuma akwai nema kabari na farko malam ya ce imanin abdi billah imanin bawa da Allah subhanahu wata'ala wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wal yawmil akhir da kuma ranar lahira yastalzimu imanahu yana tilasta imanin shi ya zabil qabr da zaban kabari wa na'imihi da kuma neman kabari kasancewa ka ka yadda da Allah ka yadda da mala'iku ka yadda da annabawa ka yadda da littattafai da ranar lahira ka yadda da kaddaran Allah to wannan yana matsa maka yana sa tilas ka yadda da kuma akwai azabar kabari kuma akwai neman kabari kamar rayuwar lahira da Allah subhanahu wataala ya baka labarin ta to ya gaya ma cewa akwai wata rayuwa da ake yi bayan an rabu duniya kuma ba a ta lahira ba. To wace irin rayuwa ake a can? Kaga rayuwa ce ta mi? Yawwa, rayuwa ce ta gaibi kuma rayuwa ce tun da an ce rayuwa ake yi. Ko kuma rayuwa dama gida biyu ce akwai daɗi, akwai wahala. Ko ba haka ba? Ko nan duniya da muke ciki kaga akwai daɗi, akwai wahala, akwai dariya, akwai kuka, akwai murna, akwai bakin ciki. Akwai samu, akwai rishi. to ita ma waccan rayuwa haka nan ne kamar yadda rayuwar ma lahira haka nan ne ko awa فمنهم شقي وسعيد فريق في الجنة وفريق في السعيد idan ka gare rayuwa ake ta yi wato duniya da barzaku da kuma ranar lahira to kasancewa ka yadda da akwai lahira wannan yana tilasta ma ka yadda da akwai azaban kabari kuma akwai nema ta kabari wa bi kulli ma yajri fi sannan kuma yana tilasta mai yayi imani da dukkan abinda wato yake gudana a cikin kabari din idil kullu saboda kowane ɗaya daga ciki nema ko kuma azaba min al-ghaibi yana daga cikin imani da gaibi yana daga cikin abin da yake koyayye babu wanda ke ganin shi haka ne ko? To, imani da gaibe kuma wato wani bangare ne mai mahimmanci a cikin rayuwa. Ba yadda za a yi rayuwarka ta imani ta zama ingantacciya sai kana ba da gaskiya da gaibi. alladhina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke ba da gaskiya da gaibi yakhshawna rabbahum bil ghaibi suna jin tsoron Allah subhanahu wataala da gaibi ma'ana a koye kasancewa Allah ta'ala ya ba su labarin abubuwa waɗanda ba su gani ba sun yarda saboda mi saboda Allah ne ya ba su labari fa man amana bil ba' to wanda ya ba da gaskiya da sashi lazimahu aqlan ya lazumce shi a hankalce al'imanu bil ba'adil akhar ya yi imani da sashen ɗayan muna gane ko wanda ya yi imani da bayyane abubuwan da aka baya labari a bayyane ya yi imani da su to waɗanda aka baya labari a goye suke su ma dole ne imani da su kan ba haka ba sai ka bada batu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd aka ka yi imani da wani ka kafirce ma wani kuma so ake ka yi imani ka ce kullum min indi rabbina kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli so ake ka yi imani da dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya baka labari da shi ba tare da ka bambance wannan ba ka ce a wannan yayi wannan kuma ka ce wannan bai mana ba Allah ba a mai irin wannan shirman. In kai ma Allah irin wannan shirman to Allah ta'ala zai da maka imanin ka ba ya karbe shi. Allah ya samu dace. Na biyu malam yace laisa adabul qabri aw na'imuhu azaban kabari ko ni'imar shi ko ni'imar shi basu kasance ba aw ma yaqa'u fihi ko kuma abin da yake faruwa a cikin kabari min su'alil malakaini na tambayan mala'iku guda biyu, mimma yamfihil akun, au yuhiluhu daga cikin abin da hankali ke korewa ko kuma hankali ke kin karbashi. Muna gani wa? Azabar kabari, ko nema, ko abin da yake baruwa a cikin na tambayan mala'iku guda biyu da za su yi ma mutum. Wannan ba daga cikin abin da hankali za cewa ba yi. ko kuma hankali zai kore shi bali laqul salim mala yace a hankali lafiyayye yuqiru yana tabbatar da shi wa yashhadu lahu kuma yana yi mashi shaida to da akwai wasu abubuwa a sararin rayuwa suna faruwa kuma kaga hankali ya yarda da su saboda gaskiya ne sun tabbata to me yasa abin da ya faru a sarari ka yarda da shi wanda kuma Allah da annabi suka gaya maka ce baka yarda ba ayoyin da suka yi wannan magana ma kamar ne suka ce ba haka ake nufi ba me yasa saboda kana ganin hankali ba ya dauka to hankali yana dauka domin shi Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake gagara shi Allah subhanahu wataala yana aikata abin da ya ga dama ci gaban zamanin nan da ci gaban fasaha da kimiyya ɗin nan ya nuna mana yiwuwar me yiwuwar azaban kabari cewa azaban kabari tana yiwuwa ba wani abu ne wanda baya yiwuwa ba abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya kawo mana ci gaban kere-kere da sana'o'i da fasaha a duniya ga sunan muna gani ko ba haka ba sai ka yi magana yanzu da inda mutum yake kowace duniya kana iya magana da shi ko ina yake kuma ba wani hazo ba kuma tun ana magana kana yin shi haka kai inda za ka tura mai muryarka shi ma ya turo ma muryarka da inda yake cikin duniya da kame kasa ga minti ɗaya abin ya kuma ya gani matuƙar dai sadarwar shi kunna take zai ga abin nan take kuma ya bai doma yana can kure duniya inda baka taba tunanin ba akwai wani wanda ka sani a wurin kawai sai ka ga ya turo ma sako na magana kuma kai ma ka mira mashi kuma nan take wanda mutanen da ba su samu irin wannan saukin ba kamar yadda mu muka samu haka ne ko to Allah subhanahu wataala ya sa hankali lafiyayye yana karba da yardar da cewa lalle akwai azaban kabari kuma akwai neman kabari in dai hankalin mai kyau yau ba hankali da aka lalata aka gurbata shi ba aka canza shi da abinda Allah da manzon shi ba su so ba. Na uku mala ya ce, Innan na'ima, lalle mai bacci, qad yara ru'ya yana iya ganin mafarki mimma yusirru bi lahu daga abinda yusarru lahu zai zai yin farin ciki da wannan abu fa yatalazzadu biha sai ji dadi da wannan mai wannan mafarkin cin ya ji dadi in kai mafarki mai dadi mafarkin ci gaba mafarkin daukaka mafarkin samu dadi kake ji ko ba ka jin dadi ran nan kawai sai kai ta jin dadi tare da ka tashi ba cikin abin da ka gani ba kana ne yadda kake baka canza amma dadi kake shi saboda rayuwarka ta samu mi rayuwarka ta samu ci gaba ita jin dadi ita murna ba mamaki wani abu ne wanda zaka samu a yau aka gwada maka zaka same shi ko ba haka bane amma barki yana daga cikin abin da mutum in ya ganshi yake murna yake tsallo ya jin dadi duk da yake abin bai zo hannunka ba abin can ka gani a cikin bacci amma yanzu kuma babu shi amma bi fatan alheri zaka zanyi yan tunanin wani samu ne zaka amma ka kasa hakuri kai ta tambayar malamai kai ta tambaya so da kake wani malami ya ce maka ai shi kenan abin da kake nema yau ko gobe zaka samu shi wa yanamu kuma ya zanki farin ciki yana ni'imtuwa bi tasiriya da tasirin wannan mabarkin fi nafsi a cikin kanshi al'amrul ladhi yahzanu lahu al'amari wanda zai bata mashi rai aw ya sabu ko kuma ya bakin ciki in huwa sayqaba in ya tashi in ya barka daga mabarkin bai ga abun ba to kaga sai mutun ya jami yawa sai mutun ya dan ji damuwa shi mabarki ne yake yi ashe ba da gaske bane ko ba haka ba amma can cikin mawarki dadi kake shi to kuma wani ba ko ya tashi bai ga abun ba dadi yake shi saboda dai mi bai ga abun da ba ya da kyawu saboda ka hankalin shi yana kwantawa yawa wanda ya dare bai ga bakin shi kafira a rayuwar shi ba sai mabarkin daurin daurin kuɗi ga sunan dakin shi ga sunan ma ya je banki ya je ya tura su ashe shine za a tura ba dadi za ka yi suka yi ban lalle dai kamtin da aka ga kuɗin nan ga su nan dame dame ba mamaki wasu kuɗin lila ka samu ko yaya dai ne ma to balle kuma sai ka ga Allah subhanahu wataala ya kawo wani bawan Allah ya ce ma ga jikka goma ko jikka sha biyar ko ishe an wara kenan to haka abin yake kama annahu qad yara ru'ya kamar yadda ka san mutum yana iya ganin mafarki mimma ya karau daga abinda bai so abinda yake bata mai ne bai sta'ula sai bakin ciki da bata rai ga wannan ga wannan mafarkin wa ya kutanmu kuma ya samu damuwa kaga dalilin shi ya baci al'amrul ladhi yaj'aluhu al'amarin da zai sanya shi yahmadu ya gode ma Allah subhanahu wataala man aiqadahu wanda ya tada shi ya gode ma wanda ya tada shi ko ba haka ba kana cikin mabarki an daure ka ana ta zuba maka kulala ana ta gana maka azaba sai madan ta zo ta tada ka ka kari kai maza ka tashi ce wallahi kin cece ni na gode wallahi na gode sai ya ce ai ana cikin bugu na kika tada wallahi law anna shakhsan ayqadhahu da ce wani zai tada shi to sai ya gode ma wannan ce wallahi kamar ka san cikin wahala nake ka tada to malam yace fa hadan na'imu wannan neman dadin da mutum ya gani cikin mawarki awla azabu fil nam ko kuma wahala a cikin bacci yajri yana gudana ne ala ruh hakikatan yana gudana ne akan ranka bisa ga hakika wata ta'assaru bihi kuma ranka tana tasirantuwa da shi wa huwa ghayru mahsusin kuma shi ba abu ne da ake gani ba wala mushahadin lana kuma ba a ganin shi amma kai ne sai ka gano makanka muna nan tare da kai za ka yi mutunci muna nan muna ta hira kai kuma kana can kana gana abin da kake kuma ka gaya mu zai mu ce ƙarya kake ko ko gaskata gaza mu ba mu kare ta ka saboda mi bacci ne bacci yana da abghaqu ahlam yayi yayi ba abinda ba za ka yayo ba ne ka yayo dadi ka yayo hala ka yayo farin ciki ka yayo bakin ciki wani mafarkin ma an kai cewa kake bari ka ƙara koma ko ka ƙara ganin irin shi saboda daɗin shi irin shi ne aka tada mutum kuma sai ta faɗa zan mi za a tada shi wallahi ana dab da a bashi amma an ka tada shi ka je na ce mana kai wallahi dan bakin ciki ne wallahi kuma da gaske yake saboda da abin ya samu tadayewa a zahiri ma Allah ya bashi to bai samu ba kenan kaga tana yiwa kuma a rasa Allah ya kiyaye wala yunkiru ahadun babu wani wanda zai kin yarda da shi fa kaifa yunkiru idan kenan yaya ne mutum zai ki yarda da azabal qabri azaban qabri aw na'imahu ko kuma neman qabri wa huwa nadhiruhu tamaman kuma shi mafarki ba da azaban kabari ko neman kabari da abu guda ne dan uwan shi ne sosai domin mi annawmu akhul maut bacci dan uwan mutuwa ne akwai alaka akwai dangantaka Allah ya ce Allah ya tawaffa lan fusahina mutah Allah yake karban rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam tamut fi manamiha Allah ke karɓar layukan da ba su mutu ba a cikin baccinsu su ma Allah na karɓar su. Ba ke na akwai dangantaka tsakanin me? Akwai dangantaka tsakanin kwana da mutuwa. Saboda haka kamar yadda mutum za ya mabarkin daɗi ko ya mabarkin wahala, to haka ma yana yiwuwa Allah subhanahu wataala bayan mutuwarka ya gana maka azaba ko kuma ya ɗanɗana maka daɗi. Ta abu ne mai sauƙi wurin Allah subhanahu wataala ma'ana dai waɗannan dalilai suna nuna mana cewa hankali lahiyayye bai yadda da cewa babu azabar kabari ko kuma nema kabari ba Allah kara mana imani al-fasl athani ashar fasli na goma sha biyu al-imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da kuma kaddaran Allah yawmil muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi qada'illahi da hukuncin Allah subhanahu wataala wa qadarihi da kuma qaddaran Allah subhanahu wataala kuma wajibi ne ka ba da gaskiya da hukunci da qaddaran Allah dole ne kaddara abinda Allah ta'ala ya rubuta ya same ka in ya same ka to hukuncin Allah ya maka hukuncin ke to dole ya zamanto cikin zukatanmu kamar yadda muke bagi da baki ga zuciyarmu ma haka ne ba ka fi galibinmu imaninmu da kaddara cikin baki yake da ya faru sai ga mutum yana shai yana ta wasu ɗumumuwa abinda yake nuna dama bai zan nama ga zuciya ba in ya zo zan nama ga zuciya kuma bakinka yana faɗin shi to yana faruwa me kamata ka yi duka haƙura domin dama ka riga ka san matsayinka na musulmi babu wata musiba da za ta faruwa a doron ƙasa ko a cikin ranka ba ce Allah ta'ala ya rubuta ta tun bai halice ta to dole ne ka yadda da bakinka ka yadda da zuciyarka cewa lalle duk abin da zai faruwa mai daɗi ko mara daɗi to yana faruwa ne da kaddaran Allah yana faruwa da hukuncin Allah subhanahu wataala wa hikmatihi da hukumin hikima Allah subhanahu wataala din mai imani ya yarda da hikima Allah wa mashiyati da kuma mashi'a ta Allah abinda Allah ta'ala ya so ya faru wa annahu musulmi ya ba da gaskiya da cewa la yaqa'u shay'un babu wani abu da yake faruwa fil wujudi a cikin duniya a cikin halittan Allah hatta af'alul ibadi amma ayyukan bayi al'ikhtiyariya ayyukan da bawa ne ya saba ya aikata, zaɓin bawa. Ko? Kamar mine zaɓin bawa. Abinda ka zaɓa ka yi, abinda ka yi da niyya, kamar mi. To, kamar ka sai wani abu, kamar ka je kasuwa, kamar ka zo masallaci, waɗannan duk kai ka zaɓa. ko ba haka ba akwai waɗanda ba da zaɓin ka wani babu wanda yake zaɓar rashin lafiya babu wanda zai zaɓi rashin lafiya ya ce bari ya sha wani abu saboda ya ciwo ya kwana biyu mai rashin lafiya ba na kwana biyu bai ciwon ciki ba bari na kurɓa ko ba in ji a iza babu sai dai ciwon ciki ya zo maka kawai ko ka aza hannunka haka ka samo guduma ka bugi dan yatsan saboda mi baka taba ciwon hannu baka ce bari ka je yadda ake yi yana yiwa ayyuwa ko ka buga kanka gaban go haka dan yi tsananin ciwo amma Allah subhanahu wataala yana iya yawa ya zaban maka wanda ya rubuto maka kawai kana tashi ashe wurin da kake wurin gajere ne ka banta ya kwanyar ka tafi gocen wurin ka yi abin ba daɗi ka ba zaɓin ka bane yawa ko kuma kawai ana ruwa ka nemi wani wuri mai santi na ka ce ga ta ka ce bari ka ɗan bi can kai ta lalabiya ka zaɓa da kanka ka kabo wajen kawai sai da kai sama da kai aka juya ka sa nan ka faɗin rib wannan yana faruwa ne ba da zaɓin mutum Allah ne ya zaɓin maka ba yadda zaɓi to ayyukan da ka zaɓa da kanka kai waɗanda kana sha'awa kana son su kai su ma ba su afkuwa illa ba da ilmin lahibi sai bayan sanin Allah subhanahu wataala game da shi wa taqdirihi da kuma kaddarawan Allah subhanahu wataala wa annahu ta'ala kuma musulmi yana ba da gaskiya da cewa Allah ta'ala adlun Allah adali ne fi qada'ihi a cikin hukuncinsa wa qadarihi kuma Allah adali ne a cikin kaddarar shi ma'ana da abin da Allah ya mabawa cikin hukunci da kaddara duka adalci muna gane yawa adalci ne ciki babu cuta babu zalunci saboda kai gaba ɗayanka na wane ne na Allah ne Allah ya kawo ka duniyan nan saboda haka abinda ka ga dama ka yi da kudin ka sai ka yi da su abinda ka ga dama ka yi da kayan ka sai ka yi ko ba haka ba da za ka ɗauki kudin ka ka yi sadaka da su kaf za a ce ka cuci kudin ba za a ce ka cuci kudi ba da za ka ɗauki sutura ka gaba da duka rabi ka tsaya da riga daya a ce ka cuci kaya kayanka ne kuma ka raba su yadda ka ga dama wadda kana da wani gida banda gidan da kake ciki ka ce ka yi sadaka da shi ga wani malami ko ga wani almajiri ko ga wani bawan Allah wanda ya sai ma magana ba wanda zai kai ka kara domin naka ne ka ga dama kai abin da ka ga dama da abin da ka mallaka kai kenan ballanta na Allah mahalici To da da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu, to Allah ya yi mana shi a cikin matukar adalci. Hakimun, kuma musulmi yana ba da gaskiya da cewa Allah ta'ala mai hikima ne, tasarrufi a cikin caccanzawan al'amurra da yake yi mamu. Daga zafi zuwa sanyi, daga rani zuwa damuna, daga bazara haka dai. yanayi samu kanmu cikin wani yi mai daɗi wani yanayi mara daɗi wa tarbiri da kuma juya mu da yake yi da birul amra Allah yana juya lamari yawwa ana cikin wahala sai ya koma daɗi ana cikin daɗi sai ya koma wahala ana cikin dariya sai kuka ana cikin bakin ciki sai ga farin ciki su wannan caccin zawar da ake Allah yana da hikima a ciki ma'ana ba banza ba Allah ta'ala yake irin waɗannan abubuwa wa anna hikmatahu cewa kuma musulmi ya yarda da cewa hikima ta Allah tabi'atun me biya ce li mashiyati ga mashiya ta Allah mana hikima Allah subhanahu tana biyo bayan mashi'ar Allah abinda Allah ya so ya aikata to sai hikima ta biyo baya ma sha'a kana da abinda Allah ya ga dama sai ya aikata shi ma sha'a abinda Allah ya so ba abinda kai kake so ba kana so Allah na so to abinda Allah ya so shi za a yi ba naka in kaga an maka abinda kake so to ya dace da wanda Allah ke so wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah subhanahu wataala bai so ba kuma bai kasancewa yawa yasa da yawa muna son abubuwa ba su faruwa saboda Allah ta'ala bai so su ba bai hukunta su faru ba saboda haka ba za su faru ba sai dai mai hakuri mai ibada ibada ta roƙon Allah ya mana abin shi kuma saboda abin bai ci za a yi shi ba shi kenan sai dai mu samu ladan wannan dukawar da kaskantar da kai ga Allah haka ya mun ci riba babbar riba ma a ce gado ko ba dare da rana wata da watanni shekara ta roƙon Allah haka lada kake samu saboda ibada kake Allah ya ce ku kira ni zan amsa mu haka za ka samu lada ko da abin da kai ta roƙo baka samu ba ka tara dimbin lada wurin Allah sai Allah ya kai ka ranar kiyama ka yi mamaki ka ce ashe ma gara da baka samu abin saboda abin da ka same shi za ka more shi ka baro shi duniya yau kuma ga ibada ka yi ta yi ta addu'a ga dimbin ladar da Allah gwada ma wannan shekarun ne da ka ɗauka kana ta roƙona. Ake Allah na gode, gara ma da baka mana wannan abin ba. To haka Allah subhanahu wataala ke wala haula babu azanci babu wayo babu wata dabara wala quwwata babu karfi illa billah illa bihi ta'ala sai dai da Allah subhanahu wataala mana babu wata dabara da zaka babu wani azanci da zaka ko wani wayo ka yi wani abu sai in Allah ta'ala ya kaddara samu wannan haka baka da wani karfi da za ka nunawa kan wani abu ba ce sai in Allah ya samu ka hannu idan Allah ta'ala bai sama ya goyi bayan ka kan wannan abin ba za ka same shi Allah kara mana imani to duk musulmi ya yarda da waɗannan abubuwa wadhalika lil adillati naqliyya abin da ya sa wannan saboda akwai dalilai waɗanda aka cira tu walaƙaliya da kuma dalilai waɗanda hankali ke nunawa a tariya waɗanda suke za su zo aladillatul naqliya dalilai waɗanda suke na cirowa waɗanda suke nuna yiwuwan ko kuma tabbatar imani da kaddaran Allah da hukuncin Allah na farko ikhbaru ta'ala zalika Allah ta'ala ne ya bada labari game da wannan fi qawlihi a cikin maganan Allah subhanahu wataala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce lalle mun halicci komai da kaddara komai Allah ya yi shi da kaddara ko ma menene ko wani abu ko yaya yake to Allah subhanahu wataala ya halicce shi da gwargwadon yadda zai faruwa da lokacin da zai faruwa da inda zai faru kowane abu rayuwarka gaba daya duk abin da za ka yi Allah ta'ala ya auna maka ita duk abin da za ka yi Allah ya rubuta ma ga inda za ka yi shi kullum shayin Allah ya ce kowane abu bayanan rayuwarka dalla-dalla tiryan-tiryan tun daga barkawarka daga bacci in ka tashi har zuwa sake dawowarka wani baccin da shi kan shi baccin Allah bai so ba sai ka garan nan ba gidanka za ka kwana ba. Domin Allah ya rubuta ran nan ba za ka kwana gidanka ba. To da haka komi da komi bayanan rayuwarka da rayuwa ta da rayuwarku da rayuwar mala'iku da aljannu da tsuntsaye da dabbobi duka ka. Da itace kai duk abin da Allah ya halitta. Allah ta ya mashi kaddara shi. kaga wannan ɗaya daga cikin ayoyin alƙur'ani waɗanda suke nuna mamu cewa Allah ya komi da kaddara aya ta biyu Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in babu wani abu wannan min za'ida ce yawa za'ida ce amma mi littauki lalle babu wani abu illa ba ce inda da a wurin mu khaza'inuhu taskokin wannan abin yake taji babu wani abu daga cikin abubuwa da Allah ya halitta ba ce taska wannan abin ma'adinin wannan abin inda yake ajiya abin yana wurin Allah saboda haka mangazar ka gaba ɗaya kai tana wurin Allah ta matarka tana wurin Allah ta ƴaƴanka ta kowa taska ce ta Allah subhanahu wataala wadda khazainuhu la tanfat taskokin Allah ba su kwahewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin da ke wurin ku karewa yake amma abin da ke wurin Allah wanzuwa yake yi da ka babu wani abu a ce a wurin mai ji Allah khaza'inu taskokin shi yake taska shi ne mai wurin ajiya wa ma nunzilu kuma ba mu sassabkar da wannan abin naka ne da Allah ya halitta ya baka naka ne amma Allah ya ce bai sabkar da shi illa bai qadarin sai da qaddara ma malum sanan ne qaddara kayanka ne ko ba haka ba kamar yadda ma'ajin abincinka na gidanka naka ne kaga ba ka taba shi sai sai lokacin da kake bukatar shi ka ba ka bude shi kuma sai ka samu yan gidanka doka ka shi ko ba wanda ya taba shi in dai ba amfanin gida za a yi ba kai kuma zan girbe mana kofa a barbarin yara suna shiga kasu yi bannaci sai ka sa doka to Allah subhanahu wataala ma abin da ya yi mamuna ba ne amma ya mana doka kai cewa bai saukar da shi sai da kaddara in lokacin a saukan maka da shi za a saukan ma shi kayan ka ne kana da can kana da kwanta wurin Allah tana can aje amma aje maka akai kamar yadda ka san kwanta ɗinka ta mai nita ko ta menene ko ta banki ba ka ta hiya kawai ka ce ba ka kudi ba ka san me za ka yi da su a kai kana ganin nan wurin ajiya ma ne malaba ce ka koya abinka kan wani ya zo ya taba masu to kuma ka dauko baka san me za ka yi da su da ka ganka ka je dauka dauko kudi ciki to wata bukata ce ta taso ko ba haka ba to wata bukata ce ta ga ko ta iyalanka ta rishin lafiya ko ta lafiya ko ta farin ciki haka dai ba ka ce saboda ni mai kudi ne bare in je in dauko kudi kawai in zuba aljihuna in ta yawo da su abin ya zan ba manufa kenan to haka Allah subhanahu wataala kayan mu ne da ya halicce su saboda mu ba zai saukan mu da su ba sai da mi yawwa sai da yadda Allah ya ce abin zai zo maka sai ranar ta yi wa fi qabri haka ma bada Allah subhanahu wataala ma asaba min musibatin fil ard Allah ta'ala ya ce babu wata musiba da take faruwa cikin ƙasa kamar gobara Allah ya raba mu da ita kamar sata Allah ya kiyaye mu kamar bashi da makami duka Allah ya kare mu Allah ya ba mu lafiyar su wa lafiya anfusikum ko kuma cikin rayukan wani ya ciwo ko wani ya mutu ko wani ya rashin lafiya ko wani ya toyi ko kuma wani a karya shi ko a cire mai kama da sauransu illa ba ce fi kitabin min qabli an nabraha tana nan cikin littafi gabanin mahalicce ta inna zalika ala Allah yasir Allah subhanahu wataala ya ce lalle wannan mai sauki ne ga Allah subhanahu wataala. Alaka da abin da zai faruwa ba zai faru ba ce dama tun bai faru yana rubuce wurin Allah. Ba wai sai lokacin yin shi bane. Ake rubuta shi a dama tun Allah bai halicce ka ba bai halicci duniya ba ya riga a wurin shi akwai wannan abu. Wa fi qawli haka ma cikin bada Allah ta'ala ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله babu wata musiba da take faruwa a dolan kasa ba ce sai da iznin Allah mana sai da kaddarawan Allah subhanahu wataala ai ka babu wani abu da ke fita daga ikon Allah duk abin da zai faruwa mara daɗi to Allah subhanahu wataala ya kaddara shi kuma Allah ya kaddara shi saboda mi amfani ne gare mu Allah ya yi shi ba dan ba ya san mu saboda yana san mu sai kaddara mana shi amma zahirin shi baya da dadi amma batinin shi abu ne mai amfani abu ne na karuwa an ba dan shi ba da sai ka manta da Allah subhanahu wataala kai ta sharholiyarka amma sakamakon haka sai Allah ta'ala ya kyawu to ka sai ka waiwayo ka dawo wurin Allah subhanahu wataala ka ƙara shaddada imanin ka da Allah subhanahu wataala kuma in ana samun dadi ba zai zanna ka gaira ta wani lazimi ha? wani lazumi da zafi kana ta samun komi yana tsaya da kyau lazumin mi zafi a halin dan adam kama Allah ta'ala yana dan dakatar da shi ko sai ga shi ma yana dan koma wurin Allah yana ƙara natsuwa domin mi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi abin da yake so gaba daya amma ana baka gaba daya shi kenan ka je ga wasu kasashe da suka musulmi ne kasashen kasashen larabawa da suka samu wadata sai ga masallaci ga nan gamjejen masallaci mai kyau kamar daga sama aka doko shi aka aza kamar ba gina shi aka ma an gaje kowace sallah sai ka ga da waya sahu guda ya cika kuma yana iya ɗaukan mutum dubu goma zama ɗaya cikin shi cikin ɗakin ma sai ga sahu guda dai na mutane suna can yawa saboda haraka ta yi ba da lokacin fuka ba Allah za ka Allah ta'ala yana da hikima da yake dakatar da mu daga wasu abubuwa a don komi ba don saboda ba zan yi koma saboda tausayi na Allah ba haka wai Allah sai ya kyale mu mu je mu yi ta yi mun game da shi ya gaya mana me yasa ya mana abin da ya mu amma Allah mai tausayi ne so yake dukkan mu mu tsira sai wanda yake ya Allah ya sa mu tsira Amin.
wa qawlihi da kuma bada Allah ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq kowane mutum mun lataya mashi rukudan shi a cikin wuyan shi Ma'ana ko Allah subhanahu wataala ya rataya mai kaddarar shi abinda zaka yi yana nan yana nan tare da kai Allah ya riga ya rubuta ma abinka wa qawli da bana Allah ta'ala kullun yusibana ka gaya masa cewa babu abin da zai faru gare mu illa ma kataba Allah lana sai dai abin da Allah ta'ala ya rubuta mu ko maulana Allah subhanahu wataala shine masoyin mu shine majibincin mu mai taimakon mu saboda haka babu wani wanda ya sai maka wani abu sai da yardan Allah babu wani wanda ya sai jefa ka cikin wani yanayi sai dai abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya same ka shi kenan shi sai dibin shi ya maka ba shi ma ba Allah subhanahu wata'ala ne ya maka wannan abu kuma kakka ji tsoron kowa abinda aya ke nuna ma ka ji tsoron Allah kawai wa ala Allah kuma ga Allah kadai falyatawakkalul mu'minun masu imani su- su dogara ma'ana masu imani su dogara da Allah shi kadai kawai kar su dogara da kowa wa bi qawlihi subhanahu wataala haka ma yazo cikin magana Allah subhanahu wataala wa indahu mafatihul ghaibi a wurin Allah mabudan gaibi suke la ya'lamuha illahu babu wanda ya san waɗannan mabudan sai Allah. Wa ya alamu, Allah ya san mafil barri duk abin da yake cikin sararin duniyar. Cikin waje, inda ba ruwa ba, cikin tudu. Duk inda ba ruwa ba abin da ke cikin Allah ta'ala ya san komi a ciki. Ya san mutum nawa ke rayuwa ciki, maza da mata, tsofaffi da matasa. bakake da farare Allah ya san kwara nawa ne nawa ke da rai nawa suke kasa duka Allah ya sani ya san kwaro nawa kwari yan ƙanana yan ƙanana waɗanda ba su kai kiyashi girma ba yan ƙanana ƙanana waɗanda ma ba su kai ba wanda ma baka taɓa ganin su ba ɗan kasan guda nawa ke rayuwa manyan guda nawa ke rayuwa dabbobi na daji guda nawa ke da rai jiwa nawa ke da rai yanzu Allah ya sani damusa nawa ke da rai zaki nawa dila nawa ke da rai kare nawa ke akwai duniya duka Allah ya sani kuma Allah ya san tumakin da ke rayuwa a cikin sararin duniya da awaki da shanu da raƙuma guda nawa ne duka Allah ya sani nawa suka mutu yau duka Allah ya sani haka duk wata halitta kuma Allah ya san icce nawa yake da rai wanda ya bushe nawa ke akwai duka Allah subhanahu wataala ya sani duwatsu nawa ke akwai cikin duniya duka Allah ya sani wal bahr haka Allah ya san duk abin da ke cikin ruwa ya san yawan ruwan lita nawa ne ruwan duniyar nan kaftin su Allah ya san litir nawa ne ya san duran tano tano nawa ne Allah ya san yawan su domin halitta shi ne kayan shi nawa aka shanye nawa ya rage ba a shanye ba duka Allah ya sani Allah na da ilimi wa ma tasqutu min waraqa kuma babu wani kunnan icce da zai fadowa daga saman iccen ba ce Allah ya sani illa ya alamu ba ce Allah ya san kunnuwan icce kwara nawa ke fadowa na bedi ne na mangwara ne na ayaba ne na lemu ne na gwaba ne ko ma na mine ne kwara nawa ita wanda ita ce take kakkabowa ƙasa to Allah ta'ala ya sani wala habbatin kuma babu wata kwaya ita ma da take faɗowa ƙasa daga cikin ƙwayoyin wato ‘ya'yan itace bi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa cikin dare ma sai ne kake ganin duhu shi Allah ta'ala baya da duhu ma a yadda kake cikin duhun kasai shi Allah ta'ala ya san kwaya nawa ta faɗi ta yayin itace kwaya nawa ta haci a kasuwar kadiro a kasuwar da ake sai da kwayoyi shinkafa alkama dawa wake kwara nawa take faduwa kasa mai ita bai gani ba to Allah subhanahu wataala duka ya sani kuma cikin duhun dare wala raqabin haka ma Allah subhanahu wataala babu wani ganye da zai faduwa danye wala yabisin ko busashe wanda zai fadi kasa Allah ya ce illa fi kitabin mubin face wannan yana cikin littafi wanda yake mabayyanin littafi abin da ke faruwa a duniyar nan to yana faruwa ne da ba Allah ya rubuta shi Naka ita ma wannan aya tana nuna mana cewa wato akwai hukuncin Allah kuma akwai kaddaran Allah. Wa qawlihi da bada Allah subhanahu wataala wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Ba za ku so komai ba face sai in Allah mahalicin talikai gaba ɗaya ya so wannan. Babu wani abu da za ka so kai. Da kaga ka so kai abu kuma za ka yi shi. to Allah ya riga da ma ya rubuta sai ka yi shi in kaga ka so abu kuma ka fasa to dama Allah bai rubuta shi a yi shi ba haka kadai Allah ya rubuto ka so abin ba zai faru ba Allah ya rubuta son kaga abin kuma ka ce ka fasa ko ba haka ba yawa wani kudin auren ka da ka kai ko kudin abin nan abin nan kudin an gani ana so ka ce kai kama fasa dama Allah bai rubuta wannan matarka ba ce. Ce ga yanan kayan su kam da zaki wani ya zo ya kawo kuɗi har an daura mata ne cuto ya zai. Ba yadda za ka yi saboda Allah bai riga ya rubuta ma matarka ba ce. Shi kenan matar wancan ce. Kai abin da Allah ya rubuto ma ku canza miyo da ita ko yarjejeniya da ita abin ya kai wurin uwaye kuma haka tura kudin an gani ana so. Daidai nan za ka tsayawa kai rabanka kenan kawai. In kuma Allah ta'ala ya sa matarka ce wata rana sai ga wancan ya waɗe ya binge ko kuma ya rabo da ita kuma sai ga wani ya ce ma matan nan an sako ta ba ka koma kuma sai ga ka koma kuma sai ai abin daidai yanzu ne kaddaran ka ta tabbata ta can ba ta tabbata zo ba yanzu kuma wani sai ga ya shekara talatin da rabin shi da mace ya bar da ta yi auren wani ma ya wani ma arba'in kuma ta ƙara auren kuma ya zo ya aure ta. Mahaushe ya ce matan mutum, habarin shi ce. To wannan da yana wakana ne da ni, da ƙaddaran Allah, subhanahu wa ta'ala in Allah ya ƙaddara maka abu sai ya same ka inda kake. Wa qawlihi da bada Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina sabaqat lahum min al-husna lalle waɗanda kyakkyawan magana ta tabbata gare su daga wurinmu, ulaika anha mubadun Allah ya ce waɗannan abin nisantarwa ne daga ita wajen jahannama, la yasma'una hasisa, Allah ce ba masu jin mocinta, wa hum fi mashtahatan fusun khalidun kuma su cikin duk abin da layukansu suke sha'awa suke so suna dawwama cikin wannan abu. da wanda kake so aljanna ka dawwama cikin shi kenan ba kana son shi ba to bai karewa yadda aljanna din ba ta karewa ko to duk abin da ke cikin ta na dadi bai kare inna hada la rizquna ma lahu min nafad lalle wannan shine arzikin mu Allah ya ce bai karewa arzikin aljanna bai karewa to Allah ya ce bayan Allah waɗanda da ba su Allah ta'ala ya rubuto musu aljanna ɗan aljanna kaga sabaqat lahum min al-husna ya gabata gare su daga wurin mu cewa ‘yan aljanna ne, Allah ya ce, Ula'ika an hamu ba'adu, waɗannan ana nisantar da su daga rama Allah subhanahu wa daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa saboda Allah ya riga ya hukunta ‘yan aljanna, duk wanda Allah ya rubuta da aljanna ne to sai ya yi. Yawwa, Bahaushe ya ce zakaran da Allah ya nufe shi da tsara ko ana mazuru ana shahu. mazuru sai dai hakura shi ma shawo mai dauka sai dai hakuri suna ji yana kuka ba yadda zai ci ta kewa kewa ina da yake ta karar shi kuma lokaci ya yi ya ta kukurukun shi kawai ya ta yi ba yadda za shi saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya tsare ya kare shi ya hukunta mai sai ya rayu to babu wanda ya sai salwantar da rayuwar shi inda Allah ya ce kai sai ya kai da san mai so ko da kin mai ki Allah ta'ala ya ce walaula id dakhalta jannataka dan menene lokacin da ka shiga gonarka kulta baka ce ma sha Allah wannan abu ne da Allah ya so dan me baka wadannan kalma ta ma sha Allah ba la quwwata illa billah cewa babu karfi sai tare da Allah subhanahu wataala dan me baka faɗa haka nan ba da ka faɗa haka nan ka sa albarka ka tabbatar da kaddaran Allah da Allah ta'ala ya kare maka gonarka daga duk wani bala'i in tarani ana qalla minka malan wa walada in kana ganin cewa lalle ni na bi ka dukiya kaɗan kuma na bi ka ƴaƴa kaɗan fa sa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika ina fatan Allah subhanahu wataala zai bani fiye da abin da ya baka wa yusila alaiha husbanan min as-samai fa tusbiha sa'idan salaqa wannan ka sai da waye gari fili ne kawai ga nan mai sanci babu komai a cikin shi Allah ga dama sai ya haka ma'ana mahallin shahidai walau la idza khanta jannataka qulta ma sha Allah dan mi lokacin da ka shigo gonarka baka ce ma sha Allah ba ma'ana ka ce duk abin da ke cikin gonar na abu ne da Allah ya hukunta kawai ba wani kokarin ka bane ba wata dabara ka ce kai sababi ne kawai amma al-musabbibu huwa Allah wanda yayi sababin shine Allah subhanahu wataala wanda ya halicci kai sababin da kake yi to shine Allah raka duk rayuwar da ka gani kana cikin ta to ba wai ka bar dangana abin gare ka kana dangana abin gare ka kana kore kaddaran Allah ka maida ma mai abu kayan shi shine Allah subhanahu wataala ta rayuwar da kake ciki Allah subhanahu wataala in ka ganka ba ka da ma ka dauka Allah ne yayi ka ba ka da ba rishin kokarin ka bai ba ba raggancin ka bane ba lalacewa ka bace Allah ta'ala ne ya jarrabe ka kuma duk kokarin da za ka yi in Allah ta'ala bai baka ba ba za ka samu shi ne kawai rayuwar da ka ganka cikinta to ka zan iya yarda da cewa hukunci ne na Allah amma kuma ba wai ka yi zanna ba ka ce ai mu Allah ya hukunta mu haka talakawa ne haka zamu a ka tashi ga nema shi neman kanshi ibada ne famshu Allah ya ce bi manaki ya fantashiru fil ard ka tashi kai hubbasa ita wannan hubbasa da kake ibada ce domin Allah ya sanya ka kai sai Allah ya biya ka koda baka samu ba amma ka zanna babu ko ba ta hubbasar da Allah Allah bai ce kai zanna ba ba inda Allah ya ce kai zaman ka kai kaddara ka shine tsiya da talauci kawai Allah ya bada haka to ba ka kan hujja da wannan yau ka yarda da yanayin da kake ciki Allah ta'ala ya jarrabe ka amma bari ka tashi ba mamaki in ka tashi din nan kai ma ka samu kamar yadda kowa da ya tashi masu samun su ma Allah ya ba su shikenan in ka samu ka hada abu biyu ka yi ƙoƙarin da Allah ya ce kai kuma ka samu in kuma ka samu ba ka yi ƙoƙarin ka samu lada ba shi ke nan ba to saboda haka gona ce ga ta nan komai a cikinta yana shiga yana alfahari yana jin daɗi yana kuri yana takama ana ganin kamar shi ya makan shi dan uwan shi baya da shi yana da ya ce dan uwan na mai wa'azi ya ce ka zan ki tuna Allah subhanahu wataala ka san cewa karfin Allah ne na wurin ba karfin ka bane iyawa Allah ce ba iyawanka ba wa duk wani wanda ka gani da kasuwa ko da aiki harkoki na tafiya ɗari bisa ɗari ba ƙoƙarin shi ba ne yawwa taimakon Allah ne ba ka ba akwai masu ƙoƙari da yawa irin shi akwai waɗanda tare suka fara tun kayan ma a kai tsakiyar hanya sun bari sun haƙura kuma Allah bai ba su ba da kuma Allah ya baka duk abin da ka gani yana yi haka ne tare za ku yin karatu tare da mutane ku yi lakwal tare da su amma sai ka cikin ku cikin ku ɗari da abokan ku ne tare kuka yi lokaci daya ba wace ku goma kuka samu makami mai tsoka kuma duk kun yi karatun amma Allah ta'ala bai ba ku sai zaba Allah ya cikin su su Allah ya kaddara masu za su zama wani zama masu makami masu matsayi ko ba haka ba wani ma ka yi shi karatun ka yi shi kokarin amma saboda ba kokarin da karatun ke badawa ba Allah zai mai bada sai ba shi mai baka Allah kara mana imani wa fi qawli ya kama cikin bada Allah ta'ala wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ‘yan aljanna suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan abin da muke ciki na nema ta aljanna bayan sun shiga cikin aljanna lintsin dum dadi ya kai suka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya ba yadda za a yi mu shiryar da kanmu laula an hadana Allah in ba domin Allah ta'ala ya shiryar da mu ba da ba mu shiri ba da mana na har yanzu lalatattu amma Allah ne ya shiryar da mu kaga wake shiryarwa ita ma shiriya tana daga cikin hukuncin Allah da kaddaran Allah Allah ya tabbatar da mu a kanta waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani ne waɗanda suke nuna mamu wato cewa akwai kaddaran Allah kuma akwai hukuncin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kara mana imani da kaddararsa kara mana imani da hukuncin sa ta sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala alam assalamu Allah Allah ba ya na ilimi ko ya samu samu
wai yana tambaya wace addu'a ce za a yi ma ayan shi Allah ya kara musu ilimi kuma ya sa musu albarka to addu'a da kai ta ci gaba ka roki Allah subhanahu wataala bayan ka karanta Qur'ani kai zikirin Allah ka daga hannuwanka ka roki Allah subhanahu wataala ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama addu'a addu'o'i ga suna wanda ka dauka kai Allah subhanahu wataala bai ji ne Allah ya samu dace. Na'am. Na'am.
ya kira ya ce ya ce a gaya wa da kuma ta gaya wa da kuma bai kuma ya ce ta uku da ce ta kai shi gidan alƙali ko ta kai gidan alƙali aka kira shi sai ta zama da alƙali ya sa aka zo aka saurin da alƙali ce da yanzu shi ne a ƙarshe sai ke neman annasa so ya ce ai wannan sakin da ya sa yaro ya rubuta ita mace ta masa sakin kuma da ya ce abin kirsa yaro wannan ba saki ba ne wanda ya ce su da ya wanda kuma ce ai da wannan yana da rubutu tsari da tsari masa ya ce sai ya fara ko ya yi Ba komawa, in dai ya tabbata da abin da aka yi babu komawa. In dai ya sa a rubuta mai takarda ta saki, ya ce saboda matar shi ta matsa mai wannan matsawar, wacce irin matsa ce da mace za ta maka.
wanda take bayan sallah ko yana A wai misali wace irin matsawa ce wadda za mace za ta ma hak- haka sake ta. Matsawa da musulunci yake magana shine matsawar da za a cewa a kashe ka in baka yi abin ba. Ko a shi ma ciwo. Ma matarka don matsawar da za ta ma kana yin silbiya ka tafiyar ka. Kana ka matsawar da ba a lura da ita ta ka matsawa ce wadda ba ta da dalili saki yayi. In ya yi haka nan to ya sake ta. In ya aiko a bakiyarta kawarta ta gaya mata cewa an sake ta. In ya tabbata shikenan nan ma saki ne. in ma alkali gaba ya ce dan yana gama alkali ne alkali ya maza mashi a sai ka ce ba kai kuma alkali ko bai je ba yawa ya kira shi ta waya alkali in kake sakin mace na sakin matakar dai mace ta nuna ba ta san aure ko saboda mi cutar da ita da ake kaga kana cutar da ita saboda kai ba musulmi bane ba ka sallah kuma ga harakar banza ta mata kana yi ka hada abubuwa laifuffuka nan babu aure ma tsakanin inda ta neme ka tama nasiya ta ji hankalinka ka zanki sallah kuma ka bar gumma ta kakiya kenan tun daga nan ma waɗannan abubuwa duk da suka wakana in sun tabbata to babu sai ta aure namiji yawwa sai ta aure namiji ya yi rayuwa ta aure ingantacciya da ita ya sako ta in ya so in tana buƙatar ta koma da kashi ta kuma ta kuma ka gyara ka tuba zuwa ga Allah ka zanki yin sallah akwai maza da yawa matansu na kuka da ba su yin sallah kuma ‘yan wahala ne kawai. Wahalar duniya ta ishe su ba sallah. Ba wani abu ke gare su ba. ba su da ko sisi ba su da komi amma ba su ba su sallah Ɗan mutum kuma a ce dukiya ce abin duniya ne yana ka sallah ka ga da ɗan da ni maciya ba ka da komi kuma ka ce ba ka sallah sai ba wani aiki kai kai kai zaman manza kake ta yi haka ba wani aiki kake wanda yake tara ma gaji an ka zo ka bada kai ta bacci ba ba ba ka aikin komi ba ka aikin bari ba ka na bari mata da yawa suna kuka da irin waɗannan mazan ba da haka kenan inda ya tabbata abubuwan da aka waɗi tuwa ba waɗi tsakanin su domin ya zama saki uku kenan na'am ina bara addu'a ga wata magajiyar su da yanke tumarin suka sace Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu ita kuma Allah ya kwato daga hannun su na'am ba haka shi ma dai wani yana bara addu'a ga dangon mahaifin shi da ba su da lafiya Allah ba su lafiya na'am to yana bara addu'a shi kuma wannan ga marge mala aliyu ladan da Allah ya mace kawo jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi da kafara sa ya huta Allah ya sa aljanna ce mako mashi ya sa karshen wahalar da aka yi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairin gudun wanda ba addinin musulunci a mala aliyu ladan ya yi zama garin nan tun daga shekara ta 1998 har zuwa 2010 ina ga kusan shekara goma sha biyar garin ana karantar da al'ummar musulunci yana limanci a nan masallacin mufida Allah ya kawo tashin shi da komawa abin nan Najeriya dama dai dan can ne sun haɗu da alhaji ne alhaji sun yi sabo da shi yana madina alhaji ya ɗauko shi ya kawo shi nan garin kuma ya karantarwa irin wannan wadda muke yi ya yi ta sosai dare da rana masallatai ma cikin garin nan wurare daban-daban an yi tafsirai an yi hadisai an yi fikihu an yi abubuwa an yi ulumul qur'an an karantar da mutane da ulumul hadis ya karantar cikin masallaci ya karantar cikin karatun kowa da kowa da karatu na musamman na almajirai duka Allah ya saka mai da alheri Allah ya sa abubuwan da ya masu kyawu Allah ya sa cikin su kenan kyawawa ya kashi Allah ya bi mashi Allah ya gafarta amin saboda ka rishi na kowa da kowa ne ba rishin mutum guda ɗaya bane rishi ne ma na al'ummar musulunci gaba ɗaya duk lokacin da malami ya faɗi cikin al'ummar musulmi to musulunci ne gaba ɗaya ya sa amma riba ce saboda abu ne daga Allah kuma Allah ta'ala yana karɓe rayuwar malamai ne dan ya mana ishara cewa mu almajirai da ma yin saurari mu dage mu da hankalin mu saboda wata rana sai mun rasa irin su wata rana ma sai mun rasa wanda za ci mun kuji tsoron Allah duk babu su Allah ya dauki domin da haka ake dauke ilimi kamar da manzo Allah ya faɗi Allah ba zai dauke ilimi ba sai dai zai dauke shi da kashe malamai da karbar rayuwarsu har sai ya kai ba malami sai mutane su rike jahilai su ne malamai don ki tambayan malaman malaman su yi masu fatawa ba da ilimi ba malaman su kwace kuma su fatar da su daga hanyar Allah ku sau da aka ishara ce yau hankali na Allah yake wani mutuwan malamai mutuwan malamai malamai na cewa musibatun wa sulmatun la tusaddu musiba ce kuma wata kafa ce wata huda ce wannan huda ba a daɗi don malami ya bada ya mutu shi ke ba a samun maimakin shi inda yake da ba da kokarin shi in ka zo sai ka iske wurin tsit ba samu wani ba duk taron da ake yi ba samu wani wanda zai mai gurbata ba haka abin yake faruwa sai ga makaranta a hankali a hankali wani ma daga ran da ya bar zuwa karatu wani tun daga mutoshi har abada ya mamance da mai karatu wata rana littattafan da yake zuwa makaranta sai tattara ya ba wani sadaka wani kuma shaidan sai bai hudu ba ya ce yanzu babu malami kaga wannan malamin na fito shi kadai ne duniya kuma sai ka ji mutum na to yanzu wurin wa za ka karatu ai mun karatu wanda dai muka ɗauka ya ce tunda yanzu wa zai koya maka karatu shaidan ce shaidan ne yake ma hudu ba kuma ka ɗauka alamai suna nan ko ba su kai gare shi ba ka je ka zanna sun dai yi ka kai ka je ka tsugunna ka nemi karatu wurin su in kana zo ka gama da duniya lafiya Allah ya kai shi mashi gaba akwai wani da yake bara addu'a shi ma gaba yake shi gaba ta nabi Allah ba ta lafiya akwai ɗaya daga cikin waɗanda muke karatu da sunan kusan kwana goma na manta kullum mai bara addu'a gare shi shi ma bai lafiya yana ma rufitar da reference yana can kariya ya samu yakan zanna nan wurin wani bagoguri ne baki shafi gulushi ba mu shi ne ba mu shi bane a tere gare ta ta su din ko shafi wayar na yake zama ko kuma ka gashi nan wani nan ban dan shi ya karfaci kana zuwa da masu da su to ya kai wajen kwana goma na rufe su bai da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya eh akwai malam bukari shi ma mai zama na president shi ma akwai yana ga wansu Allah ya mutu kawo shi a ɗazu suka yi yanayi da shi suna bara addu'a garin shi Allah ya ji kan shi mai kafara Allah ya ji kan mamatan musulmi gaba da yansu Allah ya masu rama Allah ya sa kwance su hutawa marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya mabukata Allah ya biya musu bukatunsu Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ce Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da shirka da zalunci da dukkan mugayen halaye Allah ka hada mu da kyawawan halaye ka samu kare da wannan duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.